الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف شعني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء عزك ورعايتك وعرفت نور تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وفتنة الحسر القادرين ولبيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا دكو a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu musamman abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na alkur'ani mai girma a yau juma'a biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta talatin da bakwai a cikin wannan sura ta ar-rahman wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan فبأي آلاء ربكما تكذبان معنى الآية الله سبحانه وتعالى يشي فإذا انشقت السماء يا يند سما تكككي تيياجي فكانت وردة كالدهان تقوما كمن روان تبلا تنا زبن يوا to a wannan ranan ku da kuke cewa ba ku san wane ne Ar-Rahman ba to a wannan ranan za ku san waye Allah فبأي آلاء ربكما تكذبان wannan ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku kuke karyatawa maganan cewan sama Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sanya mana wannan tun a karatunmu na ƙasa inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawma takunu samau kal muhl wa takunu al jibalu kal ihl ko to a wani ayan kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا a wani ayan da ka hada ce tun kana yaranka Allah subhanahu wataala ya ce idan sama'u shaqqat ko kenan wannan saman da kake gani duk karfinta duk fadinta Allah subhanahu wataala zai sa ta kikkece ta yayyage menene zai faru a wannan rana da sama za ta yayyage ta kyakkece shine a ranan ne mala'iku za su sassauko daga wannan sama idan ka san an ce babu wani matsaka tsinke babu wani wuri wanda za ka iya ɗaura ƙafanka takin ƙafa kwara ɗaya a sararin samaniya face sai akwai mala'ika a wurin wanda yana bauta wa Allah subhanahu wata'ala tun da aka halice shi yana wurin bai taɓa tashi ba to idan saman nan idan tashin kiyaman ya zo to Allah subhanahu wataala zai sa saman ta kikkiki idan sama'un sai Allah ya ce mene a gaban wa aznat bi rabbiha domin ubangijin nata ne yake ta kikkici to a wannan lokacin shine mala'iku za su sassako idan mala'iku suka zo waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to kafin wannan mala'ikun za su fara sakkowa kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce mala'ikun da suka fara sakowa shine za su fara kora mutane zuwa filin da za a yi tashin alkiyama shine a wannan suran Allah subhanahu wataala yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila a wannan ranan al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman alal kafirina asira menene zai faru Allah subhanahu wataala ya ce fa idza nufika fi suri nafqatun wahida wa humilat al-ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'at al-waqi'a wa inshaqqat as-sama'u fa hiya yawma idhin wal malaku ala wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin yawma idhin turaduna la takhfa minkum daga nan sai rigima ya fara wa amma man uta kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabi wa amma man uta kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laita lam uta kitabi wa lam adri ma hisabiya ya laita ha kana fi qafiya ma agna anni maliya shi bar kan take faɗa haraka anni sultaniya sai Allah ya ce da mala'iku ku zuhu fa gullu ku kama maye ku daure shi kawai an gama da shi to shine anan wurin Allah subhanahu wataala yake faɗa fa idza nufika fi suri abinda zai faru wayannan mala'ikun duk sassauko shine za a yi busan kaho ne wanda aka ce wani mutum ya ce shi da ya san inda kahon yake yanzu wallahi da ya je ya hura kowa ma ya mutu kawai irin wannan wahala da ake abin ce bare yana gagarar mutane bai wallahi ya ce wai zai je hura kahon nan shi ne san hura kahon nan rigima ce ja a ƙasa ba Allah malam kana dai jin abin da Allah yake fa idza nufika fi suri nafkatun wahida ana hura kahon hurawa so daya kowa da kowa kowa da komai zai mutu wa humilat al-ard wal jibal fa dukkata dakkatan wahida wayannan duwatsun da kake gani narka narka manya manya a wannan ranar za ga dutse yana yawo a sama kamar yadda in an yi iska guguwan nan take daga lela nan garin ba muku sai ga an yi wani abu haka haka haka haka sai ga leda ta tashi sama to yanda ka ga ledan nan ta tashi sama haka duwatsu za ka ga suna yawo a sama kamar kamar yadda ka ga auduga haka za su rika yawo a sama Allah subhanahu wataala yana cewa wa taral jibala tahsabuha jamidatun wa hiya tamurru marra sahab zaka ga manyan manyan duwatsu suna wucewa a sama kamar yadda kake ganin girgije yana wucewa in ba ga yadda girgije yake wucewa ba ka ga yadda ledan take dagawa take yawa sama in ana iskan nan to haka za ka ga manya manyan duwatsu suna wucewa sai da ka iya ganewa ka ce ah wannan kamar naka goro kuwa ce ai ina bai ka sani tukunna ai ba taka ba taka goro ake yi ba yanzu to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa humilat al-ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida zaka ga wasu duwatsun sun koma kaman garin fulawa ba ka yadda ka san garin fulawa sun daddake san riziki an gama da su fa yawma idin waqa'atil waqi'a Allah yace a wannan rana ne me afkuwa take afkuwa to wannan shine tashin kiyama shine kuma tashin hankali ga wanda bai bi ubangijinsa lami lafiya ne ba abinda kaga Allah subhanahu wataala yana siffanta yana siffanta kiyama da cewa ɗan ƙaramin yaro da aka haifa, mu hausan muna ce mai jariri, kufa, kuma jariri ne? Sam. Jariri ba da aka haifa za a ga furfura ta fito mai. Jariri, haka Allah subhanahu wa ta'ala yake. Menene Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to ayan ya kwanta amma yanzu za ta zo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ka ga uwa ta yadda ɗan ta cire ɗan da take yarwa take shayarwa ta yadda shi suratul hajji inna zalzalatil sa'ati yawmun azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah ya ce daga cikin tashin hankalin da ke kiyama uwa da take son yaron da ta haifa in kana son ka gano uwa tana son yaron ta ko ba ta so ka fara gwadawa akan dabba idan kana da tinkiya ta macen rago mu haka muke cewa tinkiya idan ta haihu ka ɗauki yaronta ka gudu ka ga ya za ta yi ya za ta yi malam ibrahim za ta bi ka to ballantana mace ta mutum ta tsugunna ta haifa yaro kai ka san tana son wannan yaron ko ka san tana son wannan yaron to amma aka ce wannan tashin hankalin waye zauna a wurin sai ka taɓa wannan na ƙasa. Wannan jinjirin da take shayarwa kaga iya so da kauna ya kare a wannan wurin amma aka ce tashin alkiyama da tashin hankalin da ke wurin zaka ga wannan matan ta cire yaron nan ta wurgar da shi zaka ga to wata kullu za ta hamlin hamla wataran wataran aha wata kullu za ta hamlin hamla na wataran nasa sukara za ka ga mutane kaman suna maye wa ma hum sukara Allah ce ba maye bane walakinna azaballahi shadid yawma yaj'alul wildana shiba abinda Allah ya fara kin ranan ne saboda tashin hankali za ka ga yaro jariri da aka haifa furfura ta fito mai ka san furfura kala biyu ne ba furfura kala biyu ne akwai wacce take ta shekaru ne, akwai wacce take ta wahala ne, ƙarƙashin ta wahala, akwai wacce take ta rashin lafiya ne, za ga yaro ne ƙarami amma dukkan shi furfura ta baɗi. An gane wannan ku? To, akwai na wahala, shi wancan lalura ne, rashin lafiya ne, za ga kanshi yana ƙarami ya zamanto duk yaro shekara bakwai goma, za ga dukkan shi fari. Mu a can muna samun irin wannan. za ga yaro karami shekara bakwai goma kan shi duk ya zama farfara lalura ne wannan akwai wanda ba lalura ba wahala ne ko a nan garin za ka iya lura da yake ban san mutanen garin da yawa ba za ka ga ga wani ka girme shi ba amma idan an gan ku tare sai a rika ce mai wai baba saboda mene duk furfura ta riga ta rurrufe shi yana shekara arba'in ko ina a cikin shi a fiskan shi furfura ya fito kai ka girme shi kana shekara 60 wani wuri ne kawai a jikinka furfuran ya fito to wannan wahala ne shi sa kaga wanda akwai dawainiyan mutane a kansu kamar limamai malamai jagorori zaka ga da wuri furfura yake fito musu da wuri saboda wannan nauyin ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa ah manzon Allah mun ga har furfura ta fito maka ya ce shayabat niyar hudu wa akwataha ya ce suratul hudu da ‘yan uwanta su ne suka sa firfira ko ya cewa firfira ta fara fito min mazala sallallahu alaihi wa sallama akwai firfira a jikin gemunsa wurin guda goma sha bakwai haka ha an kirga su wurin guda goma sha bakwai in ban yi kuskure ba haka ne ko guda goma sha bakwai shi ne ake cewa mazala ya firfira kuma a fiskanka haka ya ce suratu hudu da ‘yan uwanta su ne suka sani wannan furfuran saboda abubuwan da surar ta ƙunsa na bayanin tashin alkiyama to shi ne annan wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka idza nufika fi suri nafqatun wahida wa humilat al-ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a mala yace fa yawma idhin waqa'atil waqi'a a wannan ranar ne mai afkuwa take afkuwa me kenan aka ce tashin kiyama ranar da mutum zai ga baban shi ya gudu ya ɓoye ma baban ranar da baba zai ga yaron shi ya hango shi ya gudu ya ɓoye ma yaron ranar da miji zai hango matan shi duk wannan i love you i love you a duniya ne ba da an je lahira za ga mutum ya hango ta sai ɓoye kafin a yi hisabi kenan ba an an yi hisabi kuma za a ci gaba da soyayya amma kafin a yi hisabi in miji ya hango matan shi to ba maganan I love zai boye in mata ta hango mijinta za ta boye in yaro ya hango baban shi zai boye in aboki ya hango aboki za su boye me yasa saboda a wannan lokacin kowa yana tsoron karin a haɗu da juna ya ce yawwa a duniya yana bin ka naira goma yau lada ɗari biyu ne ba zai yadda ba in matan ka ne ta ce yawwa baban ɗan lami ai na taɓa ranta maka hamsin ka sai magi yau ko za ka biya to wannan naira hamsin ɗin ana buƙatar lada ɗari biyar ne to sai ga kowa yana tsoron haɗuwa da ɗan uwansa ita kuma tana tsoron kar ya ganta ya ce yawwa ina canjin cefane na ka san mata wani irin yallaɓai ne su idan canjin cefane ya rage to wai bari a dawo maka da shi ba wai sai su ce wai wai me za ka yi da canji Malam Ibrahim ko kai ba ma eh yana faruwa ko yawwa an yi anko ka gani Allah ya so ni wai sai a ce wai me za ka yi da canji su ba za su gano canjin nan ba akwai wani wuri da zai ƙara toshewa to ita kuma za ta ji tsoron kar a kar a tambaye ta ina canjin nan na yi amfani da shi to lada ɗari biyar to shine Allah subhanahu wataala sai ya dunkula maka yace yawma yashirrul mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yudin ranan kowa sha'anin kansa yake kawai yana yin ta kansa ne sai Allah subhanahu wataala ya ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a a wannan rana ne mai afkuwa ta afku wan shaqqati sama'u da ma karatun da muke yake sama sai ta kikkece fa hiya yawma idhin wahiya yace wal malaku ala arja'iha a wani ayan Allah subhanahu wataala yake cewa fa yawma idhil la yusalu wannan suran ne ma ai fa yawma idhil la yusalu an dhanbi insun wala jan a wannan ranan ba ma sai an tsaya ana tambaya ba an gane wannan Allah subhanahu wataala ya yace mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun qablahum wala jan ويومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يشي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يشي أولنا الرانا تاشا القيامة ranar da take zama fitina da musiba da wahala ga waɗanda suka kisa aikata aikin kwarai musamman ma waɗanda suka ƙi yin imani da Allah subhanahu wataala sai ce alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina wa mahattu lahu to wannan ranar Allah subhanahu wata'ala ya ce a wannan rana rana ne wanda ba za a sa mala'iku su rika tambayan mutane ba zunubin nan ya ka aikata shi ko ina zunubanka shi ne abin da ya kamata na ce ba za a sa mala'iku su tambaye mutane ina zunubanka daidai yaya suke ba a ba wannan tambayan haka nan ba za a rika tambayan aljanu ba ina abubuwan da kuka aikata ai mun faɗa aljanu kala biyu ne ko akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba da ayan qur'ani ko muka faɗa Allah subhanahu wataala ya ce wa inna minal muslimuna wa minnal fasidun faman aslama fa ulaika taharraw rashda wa amma alqasiduna fa kanu li jahannama to fa yawma idhil la yus'al an dhanbihi insun wala jan to su ma wayancan aljanin mugayen su ma ba sai an tsaya ana tambayan su akan laifukan su ba to amma abin zai maka wani iri bayan kuma ga wata aya can ta alkur'ani tana cewa faranas'alannahum aha faranas'alannahum ajma'in fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma Allah subhanahu wataala ya ce wallahi ina rantsuwa da ubangijinka annabi Muhammadu lanas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su dukkanin su da mutanen da aljanu kowa sai an tambaye shi me za a tambaya amma kanu ya amaluna akan abin da kowane ɗaya daga cikin mu yake aikatawa wannan abin a ɓoye ne na ɓoye na aikata shi a ɓoye ne ka ɓoye ka aikata shi ko ko a zahiri ne muka aikata Allah ya ce sai an tambaya to ya za ka yi da wannan ayan kuma ne na suratul rahman yanzu da ta ce fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan cewa a wannan rana ba za a tambaye mutane da aljanu ba akan zunubansu sai malaman tafsiri suka ce yadda ake haɗa ayoyin shine yanzu ba an taso daga cikin kabari ba idan an taso daga cikin kabari mala'iku za su koro mutane wurin koro mutanen nan ba ruwansu da zunubinka ba ruwansu kai ne ka ɗauko kayanka kai za ka yi jigilan shi ko ai kowa zai in an taso daga kabari ga kayan kowa nan tsibi tsibi illa da ne gashi nan tsibi tsibi in zunubi ne gashi nan tsibi tsibi za ka ga zunubin wani ya kai dutsen ka goron nan kamar so arba'in. Haka nan kuma zai ɗauko shi, niki-niki. Ayanan an ran mata kwanta, da cewa wayan tarhum misla wayan tarhum miskala hamla la yuman minhu shay'a Allah wani ya tuno mana ayan nan la yuman minhu shay'a wayan tarhum subhanallah Allah subhanahu wataala ya ce da zaka kirawo wani daga cikin abokanan aikata zunubinka ka ce musu su taya ka dauka la yuman minhu shay'a walau kana za qurba Allah yake koda ko danginka ne wa in tad'uhum misqalatun yawa wa in tad'uhum misqalatun ila himliha la yumal minhu shay'a walau kana za qurba Allah yake da za a tashi wannan filin na kiyama kowa da kayan zunubin shi tsibi tsibi sai kaga wani dan uwanka ko dai kani kowa ko yaron yaron baban yaron wan babanka ko yaron kanin babanka sai ka ce mai a kallami yace eh a la zo ka dan daukar mun dutse guda daya zubi guda daya da ya kai girman ka goran nan Allah ya ce la yumal minhu shay'a ba abin da zai daukar maka domin shi ma ta kansa yake yi walau kana za qurba haka Allah subhanahu wataala ya ce ko da ko makusancinka ne relatives ɗinka ne ba zai dauka ba to kaga mala'iku ana tasowa daga kabarin su za su koro mutane ne abinda malamai suka ce kenan saboda haka a wannan wurin ba ruwan su da tambayan ka zina a kowa ya dauki kayan shi za a koro mutane za a rika tafiya kamar yadda kaga filani suna koro shanu to haka mala'iku za su koro mutane kowa ya dauko kayan shi haka nan to an shi sake gaya wa mutane in za ka yi zunubi ba dan uwana ka tsaya ka tuna wannan ranar za ka iya ɗaukar irin wannan zunuban ranar lahira? Za ka iya? Har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ja hankalin ma mutanen da ke da mata biyu. Ko? Ya ce wanda ba yake da mata biyu, ya ƙi yin adalci ga wa'yannan mata biyun, to a wannan ranar shi wahalar shi ya fi na kowa. Domin bayan mata makan zunuban, da muka ce kowanne ya kai girman dutsen ka goro kamar su arba'in sannan kuma zai tashi a matsayin paralyzed ba gane paralyzed ba irin shi wannan wanda gefe ɗaya yake shanyewa ake cewa ko mutuwa na ya bar gefe ɗaya shi ne muke magana ya shanye ba ya karkata kan wancan amarya ko uwar gida ba kenan ko to inda ya fi karkatar nan ne zai shanye haka nan zai taso ranar lahira yana tafiya ga wannan uban kuma lodin na zunubi kai ko zunubi kwara ɗaya da aka ce ya kai girman dutsen ka goran nan ya za ka iya ɗaukan shi ga ƙafa ya shanye ga hannu ɗaya ya shanye Zana sallallahu alaihi wasallama ya ce to kai da kake da iyali guda biyu kai adalci tsakaninsu kafin fa wannan ranar ya zo ba an ce wacce ta fi kyautata maka aha kar ka kyautata mata ba ko kan zuciya ya so ta ba a'a ba abin da ake nufi ba kenan a wacce tafi kyautata maka kai ma ka san zaka fusanta to amma fa in ka tashi zaka yi abu to ka daidaita kai adalci ba za ka ba Aisha ita ce amarya ka bata doya da kwai da kaji ita larai kaga sunan ma ya zo kama da na tsofaffi ita ita larai a ba ta tuwo miyan kuka da garin rogo ba. Don Allah akwai adalci a nan wannan? Babu adalci, to in mutum ya je lahira zai tarar da wannan wahala. An gane abin da ake magana a wurin? Ba zai yiwu ba kuma wannan amaryan Aisha da take da yaro ko yarinya kwara ɗaya, da wannan laran ce da yara kamar guda biyar, ka ɗauko a tamfa ɗaya ka ba su ba. Ka ce, ke Aisha ga a tamfa ɗaya. sai kuma larai ga atamfa ɗaya da ke da yaranki don Allah akwai adalci a nan. To saboda haka kalli abin da musulunci yake kira. Ba wai wancan gidan tana da yarinya kwara ɗaya da ita ka ba su atamfa ɗaya, wannan gidan larai tana da yara guda biyar ka ɗauko atamfa ɗaya ka bayar ka ce ai an ce ai adalci yadda na bayar a can gidan in bayar a nan. Ba haka bane ustaz. Nan za ka bayar daidai da bukatunsu. can kuma za ka bayar daidai da bukatar nata ba zai yi ita wannan amarya a ɗauko a tamfa guda biyar a bata ba wancan an gane maganar ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku da kuke da iyali ko mu da muke da iyali to ba mu kiyaye fa kar fa daɗi soyayya ya ɗibe mu a je lahira ana a ina za a saka ba tsaya ka yi adalci dan wa zai ce to ai a baya an riga yin wannan kuskuren aka ce ai baka riga ka mutu ba sai ka tuba ita wancan kuma a ba ta haƙuri cewa an yi kuskure a baya amma yanzu za mu gyara ki yafe mu shikenan magana ya wuce ita kuma ta ji tsoron Allah ta yafe maka kada a je lahira rikita rikita ya ƙara kaurewa zai ce na yafe maka amma fa zaka ji ya baci sai ta ai tunda kin yafe kuma ya wuce sai a sasanta an gane magana sai a sasanta kawai sai a ci gaba kuma da rayuwa daga inda aka tsaya sai malamai na biyu suka ce idan mala'iku suka koro mutane zuwa wannan wurin to lokacin da za a fara yin hisabi shine yazo yanzu za a auna za a auna za a auna malaman nabi suka ce a ustaz ba haka bane ai ayar gaba ita take nuna cewa ba za su tambaya din ba su kawai za su kalla fiskan mutum ne da san kalla fiskan mutum sai su gano kawai akwai damuwa wurin zai ce this is a criminal wannan dan ta'adda ne ka san yan boko malaiku ba sa jin turanci eh Mala Ibrahim, mala'iku ba sa jin turanci don Allah, ba sa ji? Ka gano ba, mala'iku babu yaren da ba sa ji. Tilla Allah ya ce, ma yalfi zumin ƙaulin, babu wata kalma da za ka firta da bakinka, as long as it's a language, matuƙar yare ne, sai sun rubuta sun san abin da ka faɗa. to la kaza ila ma za su ce maka you are a criminal Allah su ma su maka turanci to amma rama yake larabci za su saboda Allah ya musan larabci to mun yadda da araran ma tunda shi yasa Allah ma ya saukar da Qur'anin da larabci a aya gaba aya ita gaba shine ce ayoyin ya kamata zaman tuwa tare amma rama bai karanta ba amma za mu je kawai sai an rama ya karanto sai mu ƙara dawowa aya ta fa bayya la rabbi kuma tukadiban wa ni'imomi daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa adama mu ji aya ta gaba saboda mutane su gano abinda muke magana akai يعرف المجرمون بسيمهم فيوخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يشي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام Allah subhanahu wataala ya ce mala'ikun nan suna sanin mujrimi bisimehu da alamomin mujriman fayukhadhu bin nawafi sai su kama su daga nasiya nasu mabubbuga gashin su wal aqdam da kuma digadigen su me wannan ayan take nufi shine muka ce zamu hada da wancan fa yawma idin la yusalu an dhanbi insun wala jan malaiku aka ce ba za su tambaye mutum zunubin da ya aikata ba za su koro mutane zuwa lahira mun yi wannan bayanin kowa ya ji ai to idan suka koro mutane malamai suka ce idan aka zo za a fara maganar hisabi wasu malamai suka ce a ai Allah subhanahu wataala ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in za mu tambayi kowa abin da ya aikata fa rabbika lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijinka annabi Muhammad lanas'alannahum ajma'in za mu tambaye kowa ɗaya bayan ɗaya sai aka ce to wannan fa rabbika lanas'alannahum ajma'in a filin hisabi ne za a Allah zai tambaye mutane wannan su mala'iku da an zo farfajiyan kiyama aikin da za su yi shine yu'raful mujrimuna bisimehum suna gane masu laifuffuka criminal wanda suka aikata zunubi a doran kasa bisimehum da alamomin su ana sa musu alamomi a fiskokin su yaya alamomin yake Allah subhanahu wataala ya gaya maka a cikin alqur'ani mai girma yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh fiskan mumini za a gan shi a ranar lahira yana haske yana sheƙi yana walƙiya kada zaran ka ga mutum aiko yanzu ne a duniya ka ga mutum ya taho ko yana ta yana ta murna yana ta murmushi akwai damuwa ko a wurin ba damuwa yana cikin farin ciki wannan to amma da zaran ka ga mutum ya doso wurin ka ya murtuka fuska yana ta mazurai akwai damuwa ofisa akwai damuwa in ma kana bin shi bashi kaka tambaye shi domin zai iya warwarewa a kanka ko to a lahira fiskan muminai tana haske tana walwala tana sheki su kuma wayanda ba musulmai ba ko wayanda yake musulmai ne sun aikata saban Allah fiskan su za ta yi bakin kirin to wannan bakin kirin din shine alaman da mala'iku sun ga mutum fiskan shi bakin kirin wul kawai sai su kama shi sai su wurga shi gidan wuta to yaya za su yi wurin wurga shi gidan wutan Allah subhanahu wataala ya ce gashi na zan gaya maka fa yu'khadhu bin nawasi subhanallah fa yu'khadhu bin nawasi sai su kama shi ta mabubbuga gashin sa ina ne mabubbuga gashi da ka dan tura hulanka haka daidai nan nan gaban goshi inda gaban goshi yake nan ne inda mabubbuga gashi take nan din nan nan ne mabubbuga gashi yake to nan din inda mabubbuga gashi yake nan mala'iku za su kama sai su daure shi su hada shi da kafa amma haka la'adanci ba za su juya shi ta baya ba a bankaro cikin shi ta waje a ba haka za su yi kamar yadda za ka ga jami'an tsaro yanzu suna yi ko Allah ya tsare da zan ce kun taba gani ne to amma kar ma Allah ya sa ku gani jami'an tsaro yanzu idan sun kama mutum suna son su wahalar da shi sai a kamo shi sai a turo cikin shi ta baya sai a haɗa hannun shi ta baya a ɗaure da ƙafarsa kun taɓa ganin irin wannan na a sa mai wuta ta ƙasa ko a sa mai sanda su mala'iku ba haka bane a ta gaban za a kama sai a ɗaure da da wannan ɗin da ƙafafunsa ta gaba haka fa yuqadu bin nawasi wal aqdam sai a kama sai a ɗaure ai da tun a baya ai ya faɗa yana cewa ma agna anni maliya halaka anni sultaniya Allah ya ce khuduhu fagullu ko saboda mene wannan mutumin an bashi dukkanin wani dama da kake tunani ya kamata ya nemi aljanna ya kiye nema me bayan ayan nan ke kafin wani kafin wannan subhanallah farkon farkon kissan tukunna da Allah subhanahu wataala yake cewa ma agna anni maliya an ramma baya a ba nan ba to kafin nan baya din to ayin muna son mu koma baya ne amma kaga tunda mu ba gangaren bane abin biyu to shi da kanshi zai faɗa ma agna anni maliya halaka anni sulfan cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya wanda da dukiyar ne ya kamata ya nemi lahira ya ya nema yanzu ya mutu ya zo lahira ya bar dukiyar sa ina a duniya a ko kuna ran masu ana birne kuɗi kuɗi ne eh wani lokaci ana birnewa ko to dan na ganin kowa ya shiru ne mu can kawai in ka mutu ka mutu ba ba magana birne kada kuɗi ba kuma nan haka ne ba ba eh to yanzu ya mutu ya bar dukiyarsa a nan gida Najeriya ko a nan duniya. An raba ma yaran shi, wani ya ƙara aure, wani ya yi Najabet, ko na faɗa daidai? Ya yi Najabet, wani ya yi kasuwanci, wani ya sai mota, shi kenan kuɗin ya ƙare. To yanzu shi da kansa yake faɗa ba, ma agna anni maliya. Dukiyata bata amfanar da ni da komai ba, domin da a ce ya gina bohol mutane suna amfana da ruwan kowane ɗigo ɗaya, an san ɗigo ko? Idan ka tsoma hannunka a ruwa, ka cire haka, ba wani zai ɗiga ba, kowane ɗigo ɗaya lada goma za a rubuta maka. A kofi ɗaya ko za a iya samun ɗigo goma. Na'am? Ya fi ofisa? To ka ba, lada nawa ne wannan mutumin da ya gina bohol yanzu yake samu. Ko? Kenan kaga shi wanda ya aikin alheri da kuɗinsa, ba zai je lahira ya rika cewa ma agna anni maliya ba ko domin wannan kudin da yayi bohol din ko yayi abin da al'umma za su rika amfana da shi zai ta samun lada har zuwa tashin kiyama an gano inda abin yake ko to wanda bai iya tsina na komai ba na alheri da dukiyarsa ba daga cikinsa sai yaransa sai motan shi in kuma mai keke ne kaga wani shahararren mai kuɗi a waje keke ke hawa kaga can yana kallon karan ma to to shi ma in keke ne kawai to daga shi sai cikin sa sai yaran sa sai keke to kuma nawa za ka kashe ma keken ka kashe ma keke kuɗi ba yayi yawa ka kashe mata dubu goma ko ba shi bane ƙolo ruwan kuɗin da zaka iya kashe ma keke ka kashe mata dubu goma to sai me to idan mutum bai yi aikin alherin ba sai ya je lahira yana cewa ma agna anni maliya Allah ya faɗa wannan ba ni ba dan naga wasu suna ta zazzare miji ne ma agna anni maliya dukiyarsa yace bata amfanar da shi da komai ba kaga wanda ya abun alheri ba shi zai ce ta amfanar da shi ke halaka anni sultaniya dama da Allah ya bani mukamai da Allah ya bani ba su amfana da ni da komai ba kenan zai yi a duniya Allah subhanahu wataala ya bashi wani mukami wanda zai iya amfanar da al'umman da yake rayuwa a cikin su yaki da ya amfanar da wasu misali sai a kaddara yanzu ala ramma ya ya zama kamar dangote arama ya ce ta za ka kashe kuɗi kuwa la ilaha illallah to kamar arama yanzu ya samu kuɗi ya samu kuɗi wannan daman da yake da ita a siyasance a capability dama da sanin mutane sai ya amfani da daman yasa aka samu matasan unguwansu aiki wayannan mutanen da aka samu aiki duk abin da suka aikata na aikin alheri ta cikin kuɗin da suke samu a wurin sana'an nasu za a ba wannan mutumin lada mana ko? An gane yadda karatun yadda kuwa? Ai shi ne ya yi sanadiyyar samun musu aikin, da suka samu aikin kuma kuɗin da suke samu sai suna aikata abin alheri da shi, shi ma za a san masa lada ai. Ko? To shi ne wancan yake faɗa yanzu shi a lahira, halaka an ni sultaniya, dama da Allah subhanahu wata'ala ya bashi bai amfanar da shi da komai ba. Halaka an ni sultaniya, yana rufe baki sai Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'iku khuzuhu fagulluhu ku kama shi sannan ku daura mai khuzuhu fagullu ku kama shi ku daure shi summar jahima sannan ku wurga shi a gidan wutar jahannama ai kafin mutuwan nasa ai ya ta jin wa'azi a taimaka a taimaka a taimaka yaki saboda shedan ne abokin shi a wannan lokaci shedan ya gaya masa in ka bayar zaka zamanto talaka in ka taimake su ka samu aiki za su zo su rika hada kafada da kai suna cewa nawa kake da shi su ma nawa suke da shi ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha shedan zai rika muku alƙawarin talauci in kuka yi taimako za ku zama talaka in kuka yi kaza za ku zama talaka sai ya biye masa sai Allah ya ce killa an masa wa'azi tun yana duniya ya ji yanzu ne da ya zo lahira zai rika cewa wani kamar dan sanda ne bai kama barawo sai barawo ya ce kai wallahi ofisa da ni na sai da naji maganar mama na dan sanda zai saurare shi to haka lahira kafin a kama kan ya ki to kafin ya sanda su kama shi shine ya kamata ya ji maganar maman shi ba wai bayan an kama shi ba to haka a lahira ba za ka zo lahira kana cewa wallahi dai da ka sani da ka yi aiki da kuɗinka da ka sani wallahi da ka sa mutane ka taimaka ma mutane sun samu aiki wallahi ba wai ina sukan wasu bane a cikin wa'inda muke rayuwa da su a Kaduna da wa'inda muke rayuwa da su a nan garin da wanda muke rayuwa da wa'inda da wa'inda muke rayuwa da su a nan garin akwai mutumin da yana da alfarma da daman da zai iya sa a ɗauki mutane sama da goma aiki amma ba zai yi wani ba mutane goma ba wani in mutane hamsin ne zai iya badawa kuma sai an ɗauke su aiki amma ba zai yi ba sai daman ta kuɓuce an zo an zauna wata rana na fiye ce kawai da ku mun dama wallahi kun dama tsiya dai ko nan ba ku ba sa irin wannan firan sai ga mutun ya zo yana faɗa yana alfahari kawai da ku mun dama mu ne za mu iya sa ɗauki mutane aiki amma ga muna yadda ma gwamnati ta kuce a to tunda ta kuce yanzu kai ma ka zama abin tafiya shi ne matsalar me yasa muka faɗa a nan wurin saboda da ni da kai Allah kaɗai ya san daman da zai bamu kakkare na masominka an gane maganan ko kakkare na yanzu dinnan da kake nan wurin ba mamaki nan gaba kai zaka zama gwamna ba mamaki nan gaba kai zaka zama shugaban kasa ba mamaki nan gaba kai zaka zama minista shi Allah haka yake yanzu ɗan rufa'i da ba irin haka yake ba shi ma janar buhari da ba irin haka yake ba shi tunubu da ba irin haka yake ba to duka haka rayuwa take kana cikin rayuwanka haka haka kawai sai Allah subhanahu wataala ya dauko ka kawai sai ya ce gashi nan mun baka to ka ji tsoron Allah kada lokacin da Allah subhanahu wataala ya baka wani dama da zaka iya amfani da ita ka taimaki al'umma ka ki taimakon su ka ji tsoron Allah abinda wasu mu kuma suka fi mu kenan wa'inda ba musulmai ba idan suka samu dama a wata ma'aikata to kafin su bar wannan wurin sai sun tabbatar sun jawo mutane kaman guda biyar zuwa goma wayanda suka san ma'aikata sun san abin da nake faɗa ba ƙarya nake yi ba za su jajjawo na su jajjawo suna matsawa suna ƙara jawo na amma mu ba matsalan mutanen mu suna samun mukamin abin da za su fara kallo wane ne da wane ne cikin musulmai yake kusa da shi sai a ce akwai ɗallami akwai abubakar akwai isa ke duk resignation ce a musu ritaya wai me yasa wai ai in suka san sirrinka to da su za a haɗa baki a karya ka sai yasa kore ka ba laifin fari ba na baki amma su wayancan ba haka suke yi ba a suna matsawa gaba suna ƙara jawo nasu ta yadda da yayi ritaya dan uwan nan nashi shi zai ƙara maye gurbin sa ku tsaya kalla sosai abin da ke faruwa kenan a ma'aikata mu muke makanmu illa da kai za a haɗa baki a cutar da naka wasu kuma a kwaɗayi yake bin su ko ba ka bane ai ba wurin tsoro bane nan ina kujeran tasiri ba wurin tsoro bane wasu kwaɗayi za a turo mai mace ta zo da ka shafa mai kai shin yana wani haka kamar wani tsohon kwaɗo yana wani haka haka da kai ce eh me kike so ce brother na nake so ka samu mai aiki ki an gama zai ɗauko takarda ya rubuta da sauri ina bari zai rubuta za a sa amma kai da za ka zo an gaya ma an buɗe portal ne ko ba yaran su ba kenan ka san na san abin da ake faɗa an gaya maka an buɗe portal ne ai ba wurin ɗaukar aiki ce ai da wai da Allah ranka ya daɗe ko replacement ne waye gaya maka ko wanda ya mutu yaran su ne na san abin da ake faɗa waye gaya maka ko wanda ya mutu kuma ƙarya ne a ce a ma'aikata wai ba a samu wanda ya mutu ba a shekara ɗaya. To wanda ya mutu nan shi ake cewa replacement ko ba ka wani shi ake ce ma replacement wanda ya mutu ba za a bar wurin haka ba sai a ce a ɗauki wani ya maye wannan gurbin ko da lokacin ɗaukan aiki bai yi ba. To sai ya zo ka zo kai kana roƙon aiki cewa da Allah ko replacement ne a ɗan sa sai ya ce wa ya maka mutu. Ba wanda ya mutu saboda haka ba za a ɗauki amma wancan yarinyar tana zuwa da ta taba mai gaza yana wani haka haka kamar tsohon kwado yana wani haka haka ce menene brada na yana son ka samu ya yi sai an gama zai rubuta kuma za a dauke shi muna faɗan wannan ba cin fiska gare mu ba a sai dan gyara kayanka baya zama sauke mu raba mu ce mu junan mu mu daina wa junan mu bakin ciki da hasada an gane wannan ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana yuraful mujrimuna bisimahum Allah subhanahu wataala ya ce mala'ikun nan suna gane masu sabon Allah da wannan alamomin nasu muna magana akan wancan mutumin da yace ba agna ani maliya alaka anni sultani Allah ya ce kuzu fa kullu thumma aljahima sallu thumma fi sil zarwaha Allah sai da ya faɗa ma da sarkar gidan wutan jahannama za a daddaura mutum kamar yadda kaga ana daura goro nan gara ana yawa ka san kan mu faɗa abin da ba su ba gane ba ne akwai wani huhun goro huhun goro ko za a ga an ɗaure shi haka an mai haka an wani zargo nan an yi haka to haka ba za a ɗaure mutum ranar lahira sai a wurga shi a gidan wuta zai iya yin haka ya ce wayo to akwai wahala akwai wahala thumma jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim wala yahudu ala ta'amil miskin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Yawma yin fi suri wa na shirin mujirimi na yawma izin zurga. Allah ya fi mana, Allah ya kare mu. A aya ta gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fabi ayi ala irabbi kuma tukadziban. Wani ayoyi ne daga cikin ko wani ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mana. muke iya karyatawa mu ce ba shi ya mana ba wayan mu ne ya mana akwai kuwa babu wani abu wanda zaka iya kalla ka ce wai wayan ka ne ya maka idan wannan dan kudin ne da kake gani kana da shi a ajiwanka ko a account ɗinka ne ba wayan ka bane ba ilimin ka bane domin kafin a haife ka an haifa wasu ba amma rabin abin da Allah ya baka Allah bai ba su ba in ilimi ne akwai wanda ya daddama ka ya shanye ka idan kai kana ganin kai alaran ma ne to akwai gangaren fa gangaren ka fi gwani akwai gangaren wanda shi gangaren din ya dama ka ya ya ninninka ka to amma har yanzu shi a gidan haya yake kai kuma gashi kai alaran ma ne ba gidan haya ba kawai har har gidana da kake da shi kana ma da mota gidan naka har da AC ashe ba wayanka bane in ilimi ne kai kana ganin kai dan boko ne yasa ka samu kuɗi aka ce a ba haka bane a nan layin naku akwai wanda yayi bokon har ya kai karshen bokon ko ba haka bane shi ba digiri ba ma digir digir yayi yayi digiri na ɗaya yayi digiri na biyu shine masters ko yayi digiri na uku doctor to ba ma nan ba shi farfesa ne amma har yanzu abin da ya mallaka bai kai rabin abin da kai ka mallaka ba kinan ba ilimi ba ne rahama ce da ni'ima ta Allah yake baka to saboda haka kar ka ƙaryata ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya maka kowane ni'ima ka waiga ka gani ka tabbatar Allah ya baka to ko ka ce masa alhamdulillah ka ce masa alhamdulillah shi yasa ka'idan nan ta addu'an tashi daga bacci sai ka ce mene alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana addu'an abin da aka ce ka fara yi kenan kana bude ido garin Allah ya waye asuba kana bude ido ka ganka baka mutu ba aka ce a malai yana mamaki ne ai akwai wanda da ya kwanta bacci malam to yana farkawa sai ya ganshi a lahira mu garin ba na samu ba ko nan ne ban sani ba an taba samu a nan ko mutum ya kwanta bacci daga bacci kawai sai ya ganta alaira sai ko ji an ce wai ya kwanta bacci ya mutu nan ba kwa samu ana samu to haka ne tilla bai farka ba sai dai ga can ko maga abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ba saboda ya tabbatar maka da wannan yace Allah ya tawaffa lanfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha sai da ya gaya maka wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى Allah ya nuna maka ya fa abin da yake yi. To kai da aka raya ka ka bude ido, shari'a musulunci ya ce kana bude ido ka ganka baka mutu ba, to ka fara gode ma Allah, sai ka ce alhamdulillahi lafi a hayana ba a da ma a matan, wa ilayhin nishu, ka ce kana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya ka, bayan ya kashe ka ko da dai ba mutuwa kai tsaye ba wannan bacin da ka gani ai Hausawa ma sun ce kanin mutuwa ne domin akwai wayanda sun kwanta bacci sun tashi a lahira kawai shikenan an gama to kai baka mutu ba to wannan tunda kai baka mutu ba ka ce ka gode ma Allah kana farkawa da shine Allah subhanahu wataala ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadziba wani ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala kuke iya karyatawa to yanzu wayannan mutanen ka gano yadda ayoyin suke magana an ce fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban yu'rafu al mujrimuna bi simihim fa yukhadhu bin nawasi wal aqdam fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban ana ganin su za a kama su ko ba haka ba da alamomin su fiskan su zai zamanto bakake wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idhin basira tazunnu an yufala biha ko alamomin kenan yanzu an kama su yukhadhu bin nawasi wal aqdam fa yukhadhu aha yukhadhu bin nawasi wal aqdam fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban sai a ayat gaba sai Allah ya ce barkaci
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يذوقون بينها وبين أمينا فبأي آلاء ربكما تكذبان يكذبان Masha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hazihi jahannamu lati yukazzu bihal mujrimun. Wannan ita ce wutar jahannama wanda mujrimai suka kasance suna karyatawa. Hazihi jahannamu lati yukazzu bihal mujrimun. Ya tsofuna bainaha wa baina hamimin an, haka za su ta dawafi kaiwa da komowa a cikin wannan wuta na ya tsofuna bainaha wa baina hamimin an, tsakanin wannan wutan da kuma wannan wuta wannan ruwan nan na na jagwalu ko jagwalu ake cewa ko yaya ne da Hausa za su ta kaiwa da komowa a wannan wurin to wannan ayan akwai tashin hankali kafin yanzu an kama su mala'iku sun gane su ta hanyar fiskokin su da alamomin da Allah subhanahu wataala ya riga ya sa wanda da shi ne za a gane ɗan wuta a wannan ranar lahira ba shi yasa ake fi kiran mutane su yawaita yin sallah ba wannan yawaita yin sallan da kake yi yana ƙara maka haske yana ba za ka je lahira ka tarar da wannan bakin ba to amma idan mutum ya ta wasa da sallarsa dan Allah zai samu wannan hasken kai ma ka san akwai damuwa to sai aka ce yanzu an kama su da wayannan alamomin an gurga su a gidan wutan jahannama sai Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku su gaya musu hadhihi jahannamu allati yukazzu biha almujrimun wannan ita ce gidan wutan jahannama wanda mujrimai suka kasance suna ƙaryatawa ya tsufuna bainaha wa baina hamimin an wanda za su ta kaiwa da komowa a tsakanin wannan wuta da kuma wannan ruwan jagwalo din menene wannan ruwan da za a ke cewa za su ta kaiwa da komowa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana abin da zai faru shine bayan an sa ɗan wuta a gidan wuta an sa ɗan aljanna a gidan aljanna. Dama ɗan aljanna kowa ya riga ya sani a gidan a gidan aljanna akwai me? ‘Yan mata kace? Ka arama ma kuma yana son ya ƙara fa. An gani ko? To, gaskiyanka ne arama. A gidan aljannan akwai ‘yan mata. A gidan aljannan akwai abinci. A gidan aljannan nan akwai ruwa. A gidan aljannan nan akwai zuma, akwai kaji, akwai menene, dukkanin wani abu wanda zuciyanka zai iya tunano maka to a gidan aljannan nan akwai shi kaga kayan jin daɗi ne wannan ko ba kayan jin daɗi ba a gidan wuta kuma kamar yadda ka gani a gidan aljanna akwai kayan jin daɗi to a gidan wuta kuma akwai kayan tsiya da wahala Allah sai ya ce abincin gidan ɗan wuta shine wannan bishiyar da Allah subhanahu wataala ya ce إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل يغلي في البطون هذا نيكو كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إليه سواء الجحيم Allah ya ce, Ba kun ci abinci ‘yan gidan aljanna ba ko, daɗi kala-kala ko? To su kuma ‘yan gidan wuta, abincinsu wata bishiya ne da ake cewa shajaratu zanko. Ɗal'uha ka annahu ru'usu eh, shayafi ‘ya'yan marmarinta kamar kawunan shekaru ne, kai dai daga jima a ce kan, ko kamar ba yanzu ka san mangoro ba, sai a ce ko na bishiya tuna ai tana da kalan ‘ya'yanta, mangoro ta fitar da mangoro, abul ya fitar da abul, ko? To, ita wannan bishiyar ta shaidar ta zakum dan ‘ya'yan marmarinta kamar kawunan shekaru suke. Sannan abincin kaya-kaya ne, kowane kaya ƙwara ɗaya zai kai kamar girman rodin da ya kai wannan ƙofan da kake kallanta hakan nan. Ƙaya ƙwara ɗaya, ka suranta cewa rodi ne ya kai tsawon wannan ƙofan, gashi an feƙe shi kamar allura ɗin nan. Haka za a ba ɗan gidan wuta yana ci, yana ƙula zai ɓillo maƙogarin nan ya ɓillo nan, wani ya ɓillo ta ta saman, wani zai ɓillo ta nan haka, haka. Sannan haka mala'iku za su tilasta su cewa sai kun ci. haka nan za su rika ci yana ƙubbula jikin yana ya galgala kuma dole sai sun shi haka za su rika yi to idan sun gama ci a ƙa'ida idan mutum ya ci abinci ne yake nema yanzu ruwa to za su nema ruwa to Allah yake za a ba su amma wani irin ruwa aka ce ruwan tashin hankali ban sani ba tunda yan garin nan yan gayu ne sosai sun ba za su iya ganin wannan abu ba idan mutum yana da kurji a jikin a jikin shi. Kun taba gani? Kurjin yana yin wani ruwa.
kun taba gani a nan garin
To wannan ƙurjin za ka gan shi kusan kamar kala biyu, akwai fari akwai ja. Ko? To irin wannan ruwan, ruwan jambo muke cewa mu a garinmu. Kuma nan ne haka ne. To wannan ruwan jamban akwai shi, duro duro ko ya ce drum drum. Tari tari. Yana wari yana ɗoyi. Gashi an sa shi a gidan a cikin wutan yana tafarfasa. sannan zai kai kamar 500 tensions degree ba. Tafarfasan da yake yi, da za ka wuce da kaza haka ta saman shi haka, shu ya wuce, kaza ta wuce haka, to kaza nan ta dahu. Bari ka gano abin da yasa na gaya maka wannan, saboda ƙwaƙwalwanka ya ɗauka ne. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce waye da sun ɗago shi haka, za su kai fiskansu wannan fiskan nasu da naman da ke jikin fiskan duka zai zagonye karamin zafi ne karamin tafarfasa ne to haka Allah subhanahu wata'ala zai sa wa mala'ikun nan su samu wa'annan ƴan gidan wutan sai sun sha wannan ruwan a hakan nan yana kwaye fiskan tana zama ƙwarangwal haka za su farfada yana ƙula maƙogoron maƙogoron yana fashewa kana jin tos yana shiga cikin cikinsu yana farfasa hanjin haka nan mala'iku za su ce sai kun shafe su za su ce sun koshi ba an ce ya tufu na bai na hawa bai na hamimin an ba ai yanzu sun koshi ai aha la yusminu abu koma farkon ayan ka gani mana abinda Allah subhanahu wataala ya ce Allah ta yi ka hadisul gashiya wujuhun yawma idin amilatun nasiba tasla naran tusqa min ainin aniya ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من wannan kayan da suka ci da muka ce ya kai kaman girman rodi da ya kai tsawon kofan nan da wannan ruwan jamban dukkanin baya kosarwa ba la yusminu wala yughni min to dama wannan abu kosarwa ne kaya ji ta huda ka ruwa ji ya kwata fiskan mutum ya kona makogoron ya faffasa cikin za ka koshi a wannan? Sai Allah ya ce, La yusmil wa la yuguni min ju, wannan halin yan wuta ne, kana ta karanta suratul gashiya baka san ma'ananta ba. Ai ma'anan abin ke nayi. Allah ke ka hadisul gashiya wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min ainin laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju. Daga nan sai Allah ya fara kawo maka kuma labarin yan aljanna. وجوه يومئذ نائمة إلى لسائها راضية في جنة عالية تشين الله سبحانه وتعالى في أساوة إن متانا سشاونا to yanzu sun sha la yusminu wala yughni min sai ce to a bari haka zuwa dan an jima ka dan sai su cewa malaiku a ce ma yan aljanna dan tsammana wani abu mana sai yan aljanna sai inna allaha harramahuma alal kebirina ai Allah ya haramta abincin aljanna aha ga yan wuta an haramta to yanzu ya za a yi zai ce wa mala'iku to suna son su su ma su ci abinci ba sai a ƙara kai su wurin wannan bishiyar ta zakku mai ƙayan nan sai a ƙara ba su hakan nan za su yadda kake ganin raƙumi yana cin bishiyar magariya ko ko kurna kayan na damun shi kayan baya damun ka domin shi abincin shi to haka wa'annan yan wutan za su rika cin wannan abin yana kula su ba yadda za su da sun gama su ce kuma ruwa sai a ƙara ɗibo wannan ruwan gyamban da aka tafarfaɗa shi sai a ƙara ba su haka za a yi ta kai su ana dawo da su ana ta kai su ana ta dawo da su shi yasa sai Allah ya ce ya tufuna bainaha za su ta kaiwa da komowa bainaha ya tufuna bainaha wa baina hamimin an zuwa wannan ruwan nan tafasashe kenan wurin da za a ci abincin daban wurin da za su sha ruwan da gwalan daban saboda haka sai a kai su su ci abincin kaya sai a dawo da su su sha ruwan kaya sai tsaya a can wurin mazaunin su mala'iku suna sai mala'iku sai su ce wa mala'iku suna jin yunwa sai mala'iku sai su ƙara ɗaukar su a kai su can su ci wannan kayan a dawo da su su sha wannan ruwan da gwalan ko ruwan jamban sai Allah ya ce هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون wannan ita ce wutar jahannaman da mujrimai wane ne mujrimi tunda mun gano wannan karatun mujrimi shine dukkanin mutumin da ya tangare wa wani umarni da Allah subhanahu wataala ya ce yayi yaki sai a ce ma sai a ce ma wannan mutumin mujrimi me laifi shine ai abu kalmar mujrimi yana nufin mutum me laifi to kaga mu musulmai mu shiga taitayin mu ba kada wayannan laifuffukan da muke aikatawa muki tuba mu ma mu je lahira wannan rikita rikitan ya biyo baya fa tilla Allah ya ce hadhihi jahannamu allati yukazzibu bihal mujrimun domin ai a cikin musulmai ana samun wanda zai cuce ka sai ya ce kaman Allah ya isa mu a garin ma ana samu ku nan garin ba ruwanku ba kun huta nan ma ana samu mutum ya zalunce ka ya ce kamar Allah ya isa wai ya ce ka gani to kuma kuna samu kenan sai ce wai ma ai Allah ya san ka ma ka daura akan nan wasu ne wasu sun riga sun mai tunki ne wannan ba mujrimi bane ba mai laifi bane yaya muke da tabbacin in ya je lahira ba zai yi karo da wannan matsalan ba mu gaya ma juna gaskiya za a ga wa'azin kamar ya ɗan yi zafi zafi haka amma gwamma mu gaya maka in ba mu gaya maka a nan ba ba za mu je mu tare ka a kofar kasuwa ko a kofar shagon ka ba mu ce mun zo maka wa'azi ba ne ba mu gaya maka a nan daga nan kuma ba za mu ƙara haduwa ba sai wani sai wani zaman ko to ba mu gaya maka gaskiya kai ka jana cewa musulmai ka ɗauka ana magana kan kafirai ne kawai a musulmi ma in ya zamanto yana wulaƙanta dokoki da aha da shari'ar musulunci shi ma zai iya riskan kansa a cikin irin wannan matsalolin to ina ma burgewa kana musulmi ka cuci ɗan uwanka musulmi bayan kai ne fa kake faɗa cewa annabi ya ce almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne Allah ma ya gaya maka a Qur'ani yace innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum sai ka cuci dan uwanka musulmi kuma ka ce maka Allah ya san ɗan uwa ina ganin abin da zamu iya dauka a karatun mu na yau kenan abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura sai mu ci sai a mana addu'a duk da dai ga ciyaman ya shigo. Wa alaikum salam. Sai ka daga murya. Na. To ai maganan yana bin wasu, dan wa yana tambaya ne akan wani dan uwa ne kana bin shi bashi. kayi kayi kayi kayi ya baka kudinka ya ki ya baka sai ka ce mai wai to ko ko ko abaka da Allah ne sai ya ce a to ai ni ma ina bin musu shin yaya makoman wannan mutumin yake sai mu ce bai kyauta ba domin bin wasu da yake yi bashi wani abu ne daban kai da kake bin shi bashi wani abu ne daban saboda kai yanzu kana kana roƙon haƙƙinka ne ko kana buƙatar haƙƙinka ne ya ce ka eh ka bashi da Allah din to ya fada cikin wayannan raina Allah ne raina Allah ne bar na gaya maka fa wayanda suka san darajar manya ko sarkin garin nan ne aka ce a bakka da shi wallahi ka san akwai rigima ba wai Allah ba sarkin garin mai martaba na nan garin a ce za a hada ka da shi wayanda suka san waye sarauta ko meye sarauta sun san akwai tashin hankali daga cikin fa karfin da Allah ya ba masarauta ƙarfin da Allah ya bata shi ne lafiyanka kallau za a ce ba a san a ganka a ƙara ganin a garin kuma dole sai ka fita ko ku nan garin baku da wannan ƙarfin sarauta fa kenan ya tunaninka ga Allah ko yanzu a ce jami'an tsaro suna neman ka ba mala'iku ba ba Allah ba ya kace ganin tashin hankali mutum zai shiga sai mutum ya ta ɓuya kamar burgu, ko ba haka zai ta yi ba, zai ta ɓuya kamar burgu. A, ba kwanan nan ya faru da Malam Idris dutsen tanshi ne ko menene ba, ka ƙara jin ɗuriyan shi. Ka ƙara ji, wai wannan ba mala'iku ba mala'iku ba kenan. Wannan jami'an tsaro ne suka ce suna neman mutum, sai ya ɓata yadda ka san burgu. Ko magana yanzu baya iyawa. ya samu wani wuri ya ko to ya tunaninka a ce Allah ya sa mala'iku su nemo ka ya tunaninka a ce Allah yana neman ka sai kawai wai mutum ya ce wai a bar shi da Allah ne ai raina Allah ne raina Allah ne shi yasa ni a wurina duk wanda ya ce wai in ce mai Allah ya isa ni abin da nake kallo kawai wannan dama ya wulakanta Allah ne bai san Allah ba ya raina Allah yana nuna ma Allah ne mai in Allah ya isa yayi wani abu ai abin da abin da ke nufi kenan ko in Allah ya isa ya mai wani abu kai Allah ya isa in ya isa yayi wani abu ni a wurina duk wanda yake cewa mai Allah ya isa ni abin da ke kallon shi kenan cewa wannan ya rena Allah shi ya wulakanta Allah shi kuma Allah nan ba zai bar shi ba Allah na jiran shi ne ya zo lahira saboda haka ni sai na ja bayan ce rigimar da ke kanka ya wuce na waye kamar da wancan tukuni saboda haka wannan mutumin da ake bi bashi ya yi kokari ya biya mutane haƙƙin su shi kuma ya yi kokari ya bi nashi haƙƙin Allah ya yi sai an yi magana wai sai Hausawa sai su ce wai wai ai bashi hanji ne ko ya ne ko wai wai wai bashi hanji ne wai yana cikin kowa to in yana cikin kowa an ce kuma ka a biya mutane haƙƙin su ne bisa kaddarawa kowa a ce yana cin bashi to shikenan in an ci bashi sai aka ce kuma ka a biya to tun da kaji sai ka biya mana a ce an ruba maka asiri ne aka baka dan ka yi hidimar gabanka asirin ka ya rufu bayan asirin ka ya rufu daga baya ka samo ka bayar sai kuma ka kware ma wanda ya zuba maka asiri kai baya yanzu Allah ya ce mana Allah ya ce mana wani tambayan akwai ya tambayan in babu wa alaikum salam ka daga murya ga shi dai yaro ne amma yana tambaya na manyan mutane ya ce zai iya zuwa ya yi sallah in ya karanta fatiha sai ya ce summa nazar sai ya yi ruku'u kuma sallan shi ya yi daga ce a mataki na farko sallah ya Tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an a mataki na farko sallah ya yi amma inda rigiman yake shine irin haka annabi ya yi? Aina shi yaran da ke tambaya irin haka annabi ya yi? Na? Ba mu ji ba ka ɗaga muryanka, ai kai kai tambayanka, ko wani yana rike ka ne, ku sake shi da Allah. To yi mu an samu na? Haka annabi ya yi ya ce sun mana zar ya yi ruku? Me yasa ba za mu yi yadda annabi ya yi ba? Killa manzon Allah ne ya ce alaikum bi sunnati yace kuma sallu kama ra'aytumuni sannan abin da mutane suka kasa ganewa fa shine wannan sallan da ka zo kake yi kowane harafi kwara ɗaya ka karanta a cikin alkur'ani kana da lada ne da kai da ka karanta summa nazar da mu da muka karanta alam tara kaifa dan Allah waye zai fi samun lada me alam tara kaifa ashe limamin da yake karantawa mutane summa nazar yayi ruku'u ashe cutan wa'annan mutanen yake yi. Ba sani ban an gane ba san hausan da zan iya sawa ba mutane su iya. A hausan ya fita sosai? Ko ashe limamin yana cutan mamunsa ne. Watan da ya kamata a samu lada da yawa. Shi kenan shi kuma sai ya ce bari na muku dubara. Sun manazar Allahu Akbar, Mudahammatan Allahu Akbar, dan Allah ya taimake ka ne ka samu lada ko ko ya takaita ka wannan kuma ba ina yi da wasu limamai bane kada wani limamin ya ce yau a kai shi muka yi karatu a'a yawwa ai ka san mutane ba a iya musu yaro ne yayi tambaya kuma ka'ida ta musulunci ba a koye ilimi ko dai mu gyara ko kuma mu shirya an san abin da za mu gaya wa manzan Allah ranar lahira. Kar kai mamaki ranar lahira manzan Allah ya tambaye wannan limamin irin haka ni na yi ko irin haka na ce aima mutane jagorancin limanci. To mutum sai ya tanaji an san da zai gaya wa manzan Allah ranar lahira. Mu dai ba ruwanmu. Ba za mu taɓa ce ma wani limami kar ya yi ba. Amma bai shirya an san da zai ba manzan Allah. In manzan Allah ya tambaye shi akan haka na koyar da kai? Kai kuma ya rage naka, ka je ‘yan shaf-shaf ɗin, ladanka ne ya ragu ba namu ba mu dai muna nan alam tara kaifan nan zuwa nasu to Allah ya saka da alheri akwai wayanda ma sittin suke saukewa kaga lada suke yi ko lada wannan watan fa wata ce da ake dagewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa in watan nan ta shiga to babu maganar hutu ƙara dagewa yake ƙara cin ɗamara yake yi wurin ibada sai kawai kai watan da ake neman lada kawai sai har gudu an ce man wasu har mashin suke hawa an gaya mu wani ya gaya min na ce a ba ruwana da su ba ruwana an ce na yi wa'azi akan na ce a ba ruwa ba ruwana a nan din ma na ga yaro ne kuma har hankalin shi ya iya kaiwa kai amma odawa ba zan yi magana ba a kai ai kai ka san abin da ke kawo ka duniya ko to abin da ya kawo ka duniya shine ba za ka tsaya ka yi ba kwata kwata sallan tarawih nan fa an dade an dade ai minti 30 ko an dade shine ai minti 30 ballantana ma wasu masallatan ba a kaiwa minti 30 ka sama minti 20 haka an gama amma za ka iya tsayawa da waya kai ta daddannawa awa daya za ka iya tsayawa kana kallon fim awa daya sai a sallan da aka halicce ka dan ita Allah mun tuba Allah ka yafe mana kai kuma yaro Allah ya saka maka dalili daga yanzu ka rika zama gaba gaba ka ji ko ka rika zama gaba gaba hankalin sa irin na manya ne haka ake mana mu ma ba gashi ba yanzu mu ma muna ta riban abin ko da aka mana saboda haka daga yanzu in ya zo a kiyaye mun shi ya rika zama gaba gaba ko ya zauna kusa da malam ko ya zauna kusa da alaran ma da Allah dai yaro wanda aka ga yana da haske a tare da shi shari'a yana son ku jawo shi nan gaba zai ƙara amfanar da al'umma yadda kaga haka haka aka mana muna yara kanana za a zo ɗaukan karatu wurin baban mu za mu zauna za mu zauna da ba mana haka ba za mu kai irin wannan ai a shekaru na bai kamata a ce ina nan wurin ba. ko ya kamata a ce ina nan filin kwallo ko wurin wani abu na haka to amma Allah cikin rahamansa ya sa tun muna kanana ana ta jan mu to mu ma kananan yara da muka ga suna da haske a tare da su mu jawo su kar ka nuna wani bambanci cewa wannan yaron wane ne a'a ba ruwanka yaro akwai haske a jikinsa ka jawo shi shi ma nan gaba Allah zai amfanar da zai amfani da shi wurin ya amfanar da al'umma ba a dankwafe yara hakan Allah ya kara Allah ya kara basira Allah ya kara haske masha Allah very impressed akan yaron ina kuma mai tambaya shi kenan in babu zamu hakura lokaci ya riga ya ja da yawa kuma ga iyayenmu da janisa suke wa alaikumus salam bismillah zakatul fitri zakatul fitr ta wato mas'ala na zakatul fitr an san zakatul fitr shine zakar kono din nan da ake bayarwa a ƙarshen muke da suna ƙarshen Ramadan akwai matsaloli da yawa akan ta wasu malamai suna ganin za a iya fitarwa kwana uku kafin karamar sallah wasu malamai suna ganin sai ranar sallan za a fitar kafin a je idi akwai wani malami Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri ina kyautata tan kaman Abu Hanifa ne ko wanda yana ganin cewa mutumin da aka san cewa yana cikin halin wayu kuma babu abin da za a iya taimaka masa da shi sai wannan abin zakatul fitr din yake watan ramadana na tsayawa za a iya diba a je a bashi kawai sai matsalan da kake tambaya akai shine za a iya bada kimar zakatul fitr din da na kuɗi ga mabukaci malamai sun samu sabani akai amma fahimtar da malaminmu yake kanta da sauran abokanan karatunsa wanda ni ma a kanta nake shine za a iya ba da ƙima na kuɗi na zakatun fitr tare da cewa akwai malaman da ina faɗa akwai malaman da suka ce ba za a iya ba tilla manzon Allah ya ce a ba da abincin ne an gane wannan ko to amma sai malamai suna kallon halin da ake ciki yanzu ka kawo ma mutum zakatun fitr na dawa ranar sallah dan Allah da wannan yaushe zai kai ta nika ba a gane rigiman ba ko wani ma ba dawa ba wani gero zai aiko maka da shi ba ko kunan garin ba a kawo wa irin haka ana bayar gero ko masana masara gero dawa shinkafa wayannan sune sambaran da ake kawowa sai a kai a kawo maka cewa ga zakatun sai an kawo maka gero to yaya zaka yi yanzu zaka yi tuwon gero ne to sai wasu malamai suna ganin za a iya bada kiman wannan geron sai a ce to shikenan da ni da matana da yarana guda biyar misali mudunnabin da za a yi kaza ne kimar sa naira dubu goma to shikenan sai in ɗauko sai in ce an rama kai an rama kai bara baka ba a wuyan ka baka duba ba yanda ya cika haka a rama gaskiya gaskiya- gaskiya a rama to sai dai mun ba ofisa eh a rama to to to shikenan bisa kaddarawa sai ka ɗauko sai ka ce to an rama gashi an gane wanda ya cancanta ba na son na ce alaran man ne kar ya ga kaman an raina shi ya za a ce shi kaman shi za a bashi zakka zakkan fit a ɗari ne an lura ko to sai ka bashi wannan naira dubu goma idan aka bada naira dubu goma kaga zai mene zai je ya iya in bai da abincin da zai yi sauri ya je kasuwa ya siyo shinkafa ya siyo man gyada ya siyo manja ya siyo magi ya- nama ma har sai ga an yi sallah cikin walwala da annashuwa din so wannan shine abin da zan iya faɗa malamai suna ganin cewa za a iya bada kiman ni ma ina tare da wannan fahimtar gaskiya kuma za mu takaita akan haka an ce ga hadari nan ya taso saboda ƴan uwa musamman kuma akwai iyayenmu daga nesa suke zuwa sosai gaskiya suna daga wuraren unguwar rimi fa ina ganin kokarin baba sosai gaskiya Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya amfana zuriya don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In an ga ina gaggautawa wurin tashi saboda su ba bane, an gane wannan ko dole ka lura da abin da ake ciki. اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإن شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابعنا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين